أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah godiya da sake haɗa mu a karatunmu na mako-mako na littafi mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim annaka tara littafi mai magana akan sifar sallah ta manzo sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara ta harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka wallafar babban malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala wanda babban malami kenan muhammad nasir ya wallafa wanda ya rubuta shi ya sake rubuta wanda bai sake rubuta ba kullum yana ƙara jibawa wanda babu da sa abinda kuma yi rage da ƙara inda dai haka dai har yi cika littafin nan kuma ya yi wasiya a kan shi ga al'umma a kan cewa ya yi shi ne ba don wani abu ba sai don makaranci ya masu sallallahu alaihi wasallam ne sallah mu ma mai irin ta diba da hadisi da ya zo daga manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsu salawatin iftaradahun Allah azza wa jalla salloli ne guda biyar na farilla Allah ya faranta su akan mu man ahsana wudu'ahunna dukkan wanda ya kyautata arwalla wa sallahunna li waqtihinna yayi sallolin wannan a lokacin su wa atamma ruku'ahunna ya cika sujada su wa khushu'ahunna yayi khushu'i bakin gurgurdu yadda ake so كان له على الله عهدا أن يغفر له to alƙawari ne ga Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mashi wa mallam ya fa'a dukkan wanda bai sallah ba irin wannan mai cikakken ruku'i mai cikakken sujada da khushu'i to wannan fa laysa lahu alallahi ahadun babu wani alƙawari a wajen Allah akan wannan sallah tashi in sha'a gafara lahu wa in sha'a adabahu in ya so ya gafarta mishi kuma in ya so ya azabtar da shi ita wannan sallah wadda aka ce Allah ya alkawari cewa zai gafarta ma mutum idan ya yi ta yadda ake so babu ta yadda za a yi musan wannan sallah sai idan mun yi ta yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi ne shi malam ya ce to zai yi ƙoƙarin ya rubuta mana littahi wanda zai ba mu dama mu sanya manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tun daga kabbara harama har zuwa har zuwa sallama bakin gurbin insha Allah ta'ala inda muka tsaya akan magana ta babi magana akan alkiyam yanda ake tsayuwa to mun yi maganganu da dama a sati da ya gabata akan yanda ita tsayuwa take mun yi bayanai a takaice su ne kamar haka muka ce ita tsayuwa wajibi ne mutum idan yana iya tsayuwa ya yi tsaye ya sallah a sallah ta farilla amma a sallah ta nafila babu wajibci akan haka nan shi wannan kana iya yi a zaune ko kuma a saman abin hawa duk halin da ka samu kanka inda mutum dan balaguro ne in dan balaguro ne kana cikin mota ko kana cikin doki ko kana saman doki ko kana cikin jirgi duk inda motar nan ta fuskanta duk inda jirgin nan ya fuskanta duk inda abin hawan ka ya fuskanta kawai za ka yi kabbara harama sai ka ringa ishara da kanka wajen ruku'i da wajen sujada haka na haka na haka kammala amma in farilla ce tsayawa ake a yi sallah sai dai in a hali na larura wannan dai su ne da suka gabata ka gabatar sai magana ta ƙarshe wadda mun zo kanta lokaci yayi ita ce magana ta sallah a zaune ta liman idan liman ya sallah a zaune su kuma mu ya za su shi ne ma yake cewa wa sallah sallallahu alaihi wasallam fi mardi mautihi jalisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a rashin lahiyar shi wadda ya rasu ya yi sallah a zaune sai kuma ci gaba da cewa wasallaha ka zalika marratan ukhra qabla hadihi hallau kahin wannan ma ya taɓa yin sallah a zaune hina shtaka a lokacin da ya wata rashin lahiya wa sallan nasu wara'ahu qiyaman sai mutane suka yi sallah a bayan shi a tsaye fa ashara ilaihim aljilisu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara akan su zauna fajalasu sai suka zauna falamman sarrafa fana lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam a kare sallah sai yake ce musu in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris wa rum yace kun kusa kuskurewa ku aikata dazu irin aikin da farisawa suke yi da rumawa yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud suna yin tsaye ga shugabanninsu alhali shugabannin suna zaune fala taf'al dukukar ku yi hakan innama ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman domin ayi koyi da shi fa iza raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i wa iza rafa'a farfa'u idan ya taso ku taso wa iza salla jalisan fa sallu julusan idan kuma yi salla a zaune to ku yi sallah kuma a zaune to akan wannan gaba ne muka tsaya ban yi ba dogon bayani akai to tana mai tambaya ya tambaya idan liman bai yin sallah a tsaye ya zo ya fara sallah a zaune mu ya zami zama zami ko kuma tsayuwa zami to a nan malamai da dama sun yi ikhtilafi mai tsawo irin su malikiya da hanafiya har shafi'iyya da kuma ahmad bin hanbal a cikin wata ruwaya da kuma 'yan zahiriya su ne su ibn hazan al'andalusi duka sun kowa ya maganganu akan wannan su ibn hazan sun ce dole ne mutum idan ya isko liman a zaune shi ma ya zauna ya yi sallah zahiriyar suka yi aiki da zahirin hadisi su kuma saura suke nuna cewa a idan ya kasance liman bai iyawa mamu suna iyawa to suna iya yin sallarsu a tsaye shi kuma liman yi sallah a zaune to sun tattauna sosai duba da abin in lokaci kowa kuma ya ka dalilan shi wannan ya ce zama za a yi wannan ya ce kuma tsayewa za a yi da ƙarshe dai malamai suka ce irin su usaimin sun nuna cewa idan liman ya zo yana sallah a tsaye sai wata larura ta kama sai ya zamana to a lokacin nan ci gaba da sallah za a yi atsi amma idan ya zo yin sallah da ya zo ma a zaune ki to a nan zahirin hadisi kawai zama za a yi abe shi sallah to a nan sun nuna cewa akwai ruwa da ta nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya sallah a zaune sahabbai suka yi atsi lokacin abubakar yana gehen shi sai suka ce to ai abubakar ne a karin gabi a lokacin nan kamar shi ne ke yin sallar shi kuma a tsaye ke masu sallar sallar a zaune sai suka ce to a halli guda akan wannan matsala tunda abin da aka ce hadisi ya zo masu sallar sallar yana sallar a zaune sahabbai suna tsaye ya musu ishara ce su zauna zahirin hadisi haka ya zo malamai suka ce kawai mahuta a nan kowa yana da dalilin shi akan cewa idan liman ya zo yana sallar a zaune wanda suka ce a yi sallah a zaune mamu su yi sallah a zaune suna da dalili wanda suka ce mamu suna iya tsayuwa su ba sa suka yi ba dole ne su tsaya suna iyawa tunda abin ya zama haka kawai halli mai sauki idan ya kasance liman bai da lafiya kawai a gabatar da mai lafiya ya sallah idan ya kasance liman akwai matsala bai iya yin sallah a tsaye to kawai ya yi haƙura a gabatar da wanda ke yin sallah a tsaye ya shige ma mutane sallah a tsaye saboda ta sallah a tsaye ta hijjika a kan sallah a zaune akwai hadisai za mu karanta a gaba insha Allah ta'ala ta hijjika a kan wanda ya sallah a zaune ta yin sallah a tsaye kuma shi ita yin sallai a zaune mazala sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya gabe iyawa ai abubakar ya ce ya ja mutane sallah da lokacin da rashin lafiya tsanani ta abubakar ya sallah to kaga wannan solution ce aka bada akan wannan matsala kenan idan liman kurun bai ya iyawa kawai a sanya wanda zai yi sallah a tsaye wa mutane sallah amma fa idan ka iske wasu suna sallah liman yana sallah a zaune su ma suka zauna da wakila kada ka ka wannan in suka zarge su daidai ne suka aikata saboda akwai nassin hadisi da ya magana akan haka ke nan ba laifi bane akan wannan wannan ta ce dai magana dai a takaice akan wannan matsala insha Allah ta'ala malaka cewa salatul marid jalisan sallan mara lafiya a zaune wa qala imran bin husayn radiyallahu anhu kanat bi bawasir fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala imran bin husayn yake cewa Allah kara mashi yarda yake cewa kanat bi bawasir yace na kasance ina da basir shine bawasir larabci ne basir eh larabci ne basir ake ce ne tunda jam'in shi basur kuma su ce bawasir duka ana wani yake cewa fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana da matsala ta basir sai matsala ke ce mai salli ka'ima kai sallah a tsaye fa illam tasati fa qa'ida idan baka iyawa to kai sallah a zaune fa illam tasati fa ala jam idan ko baka iyawa sai kai sallah a kishin gidi hadisi ne ingantacce bukhari ya rawaito wannan hadisi yake cewa kuma man salla أي وقال أيضا سألت صلى الله عليه وسلم عن صلاة عن صلاة الرجل وهو قاعد هل لو يكي تيوا لا تنبي من صلى الله عليه وسلم أكن سلم متن أزوني فقال سيكي تيوا من صلى قائما فهو أفضل دكا من دي صلى أسئياه شيني أكهسو أي صلى أسئي ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم وندا يي صلى أزوني to yana da rabin lada na wanda ya salla a tsaye wa man salla na'iman wanda ya salla kuma a kwance na'iman ba ana ne mai barci ba ana ne wanda ya salla a kwance muttaji a fi ruwayatul muttaji an kidan ake shinkide falahu nisfu ajri alqa'id wannan shi yana da rabin ladan wanda ya salla a zaune kenan hawa hawa ne abu wal murad bihi al marid ana nihin kuma shine mara lafiya kenan anan ga idan ya kasance mutum ba shi da lafiya sai ya kasance yana iya yin sallah a tsaye to ya yi kokari ya yi a tsaye in ya yi a zaunan ba matsala amma ya san cewa yin sallar shi a tsaye za ta hilada inda ya iya a kan yin sallar shi a zaune hallo idan yana iya yi a zaune amma kuma yana kwanci in ya sallah a kwancen ta yi amma ya san cewa zai yi samun lada inda ya yi kokari ya yi ta a zauna kenan anan ana so a ƙara ma mutum kuzari a lokacin da ya samu kanshi irin wannan hali ya rinka yunkurawa ya yi abin da yana iya yi kenan kada ya sa rangwanci alhali yana iya yi to shi ne aka ba da romo na cewa ga irin roman da ke da kwai kana da rabin sallah kana da rabin lada na wanda ya sallah a tsaye idan kai a zaune kenan kana so ladan kai cika ka tashi kai sallah in kana iya idan kuma baka iyawa tabbas baka iya misali wanda yake kare to wannan shi zai samu cikakken lada irin wanda ya sallah a tsaye saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana cewa wanda yake yin ibada yau da gobe sai wata rana rashin lahiya ta hana shi wannan ibada to wannan rashin lahiya da yayi da bai wannan ibada ba Allah ana rubuta mai lada a cikin wannan rashin lahiya dalilin ya saba yana yi duk lokaci kaza ya tashi yi sallah misali yana yawan kiyamun ne misali yana yawan yin azumi na nafila litinin misali litinin da alhamishi sai kasance wata rana bai da lafiya bai ba to wannan rishin yin da yi kamar yayin yana da lada an rubuta mashi kenan kaga idan larura ta kai larura mutum ya samu kanshi a hajji na larura kenan iya samun lada na sallashi yadda ya yi ta faƙar ƙwala anas radiyallahu anhu yake cewa kuma anas yana cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nasi mazo sallallahu alaihi wasallam ya hutu ga mutane wa hum yusalluna qu'udan min mardin faqala inna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'id ya isko mutane wa hum yusalluna qu'udan min mardin su kuma suna sallah a zaune dalilin larura ta rashin lafiya wasu ne ke samu suna sallah a zaune sai ke ce musu inna salatul qa'id ala nisfi min salatul qa'id shi sallah ta wanda yake zaune kamar rabi ce ga wanda ya sallah a tsaye kenan ana so ni dai a ƙara ma mutum courage ne tashi inda yana iya waye sallah wannan azumi wa ada sallallahu alaihi wa sallam maridan fa arahu yusalli ala wisada mazo sallallahu alaihi wa sallam wata rana ta ziyartar wani mara lafiya sai ya same shi yana yin sallah a saman matashi a saman matashi wanda ake dora kai ya same shi yana sallah a sama fa a haza ha fara ma biya sai ya ɗauki wannan matashin sai mida shari ya wurgi da shi fa a haza udan yusalli alai sai ya samu ta sanda-sanda hannu ya ɗauko hannu ya sake ajiyewa inda zai zai ɗora goshin shi shi so ke ɗora goshin saman wani abu mai an tudu saboda bai iya kai goshin shi can kasa fa aka zo farama bi manzo sallallahu alaihi wasallam sake daukan wannan abu yi wurki da shi wa qala sai ke ce salli salli ala al-ardi in istata'ta kai salla a saman kasa in ka iya wa illa ikitafa'u min bi ima ka ringa yin ishara ima ka ringa dan in ruku'i za ka yi ka dan karkata idan kuma zaka yi sujada ka karkata sama da haka nan kene kasance karkata da kai na kanka na sujada ya yi tsawo ko kuma ya yi karkata a kan na rukuyi da a samu bambanci ke na tsakaninsu ya ce waje alsuju daga akhfad min ruku'ika ya kasance sujadarka ta yi dukawa a kan ruku'ika kenan in kama in kai ruku'i haka halon kama sujada ya kaɗan ƙara haka sadakawa kenan sai ya kasance ka bambanta tsakaninsu wannan ruku'i ne wannan sujada ne haka nan kuma ko da a ce kana saman abin hawa kana nafila idan za ka yi ruku'i kenan haka za ka yi kaɗan idan za ka sujada kuma yi kaɗan ƙara kaɗan malai ke cewa asalatu fi safina sallah a cikin bato idan mutum ya samu kanshi na cikin bato bato kenan ana ana nihin ana magana ne akan kwalakwal na lokacin nan shi ne ke da kwai wannan wanda bai da karfi sosai ba irin na yanzu ba irin wannan manyan batan nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu da sallallahu alaihi wasallam anas salatu fi safina wasu ne ke nan masawa bato suke tambaya to su suka shiga cikin bato suna cikin tahiya lokacin sallah ya za su fa qala sai yake ce musu salli fiha qa'iman kai sallah a tsaye illa an takafal garka sai dai in kana tsoron batan wannan ya juye da to a lokacin nan sai ku yi sallah a zaune kenan in dai kana iya yi a tsaye kai a tsaye in kuma kana ganin batan yanzu tana yawa ya ji muku sai lokacin da yake sallah a zaune to anan kaga amsar ta manzala sallallahu alaihi wasallam sallin fi haka iman kai sallah a tsaye yanzu kaga akwai batan da zaka shiga kamar kana kamar kana cikin gari ne ma za a ce girman shi ya kai matsayin gari guda tunda sai ku shiga bato kai da mutane har ku yi wata biyu wata uku ma buga juna ba a ciki su suna wata unguwa ku kuna wata unguwa akwai manya-manyan bato wanda suke daukan dubunan kwantina da sauransu kaga irin wannan mutum ya shiga cikin shi ya yi da abin da yake so ya yi barci ya yi komi har hilin balo ke akwai a cikin wani bata jirgi ya sauka da sauransu to kaga irin wannan badan kenan kawai kai sallaka a gida ne kake kenan sallifiha qa'ima illa an tafaful garka in kuma kana cikin irin kwale-kwale ne da baya yiwa kai sai kai sallah to a lokacin nan kenan sai kai sallah ka azumi yake cewa wallan ma asanna sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi shekaru da yawa asanna bi ma'ana lamma kabura kenan lokacin da zai yi shekaru kenan girma ya fara zo mishi yake cewa kaga ya ƙara bayani cewa kabura ya girma ya yi girma na shekaru ittakaza amudan fi masallahu ya atamidu alaihi sai ya ringa ɗaukan wata sanda haka idan ya zo yin sallah ya rike wata sanda ya atamidu alaihi yana rikita kamar matsayin yana dogara da ita bala har ya sallah shekari yadda kamar ko da a ce kamar ya ɗan ji gajiya ko na abubuwan nan ta ɗan taimaka mashi wajen tsayuwa kenan kaga anan halakka ne idan mutum shekaru ko rashin lafiya ya kasance bai iya tsayuwa sai da sanda idan ka ganci da sanda shi yana sallah ba laifi bai daidai ne ya tabbata mazo sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan kuma jaizi na sai ci gaba da cewa alqiyam wal qu'ud fi salati al-layl tsayuwa da zama a sallah ta dare kenan me ake ni da nafila kenan ake ni wa kana sallallahu alaihi wa sallam yusalli laylan tawilan qa'iman manzo sallallahu alaihi wa sallam iyayin sallah yusalli laylan tawilan qa'iman yana yin sallah mai tsawo da dare a tsaye kenan yana tsayuwa yayin sallah mai tsawo wa laylan tawilan qa'idan kuma wani dare sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yi sallah mai tsawo hallo a zaune wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman idan ya kasance yayi karatu a tsaye kenan idan a tsaye ya fara yayi sallah a tsaye kabarta sallar shi kuma yayi karatun sallah duka a tsaye to raka'a qa'iman sai ruku'i shi kamar yanda yake a tsaye wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan idan kuma a zaune ne yayi sallah ya fara sallah yayi karatun shi duka a zaune to idan ya zo ruku'i zai ruku'i irin na zama irin na zama gane ruku'i irin na zama dan duka ne haka zai shi kuma ruku'i irin na tsayuwa kenan irin wanda muke yi idan mun yi zami sallah to kenan idan yayi idan yayi karatun sallah a tsaye idan yazo yin ruku'i to yanda yake ruku'i a tsaye haka zai ruku'i shi idan kuma a zaune ne yayi karatun sallah shi idan yazo yin ruku'i sai dan karkata yi irin na ruku'i na na zama hadisi ne a muslim da abu dauda kuma yake cewa wa kana ahyanan yusalli jalisan fa yaqra wa huwa jalis wa kana ahyanan yusalli jalisan wani lokaci kuma yana sallah a zaune fa yaqra wa huwa jalis yayin karatun shi kuma yana zaune fa iza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 aya idan ya kasance abin da ya saura a karatun da yake yi bai huce aya 30 ko aya 40 iya cikin karatu karatun sallah kenan a lokacin nan kama fakara a hawo ka sai tashi sai karanta wannan saura a tsaye fun maraka a wasu jari sai ruku'i kuma ya zauna fun ma ya suna fin raka a tattaniya misir zalik kuma halau idan ya ruku'i ya sujada idan ya zo yin raka a ta biyu halau sai kuma ya zauna sai ci gabar karatu na sallah idan kuma ya ga saura kamar ayoyi bisa da yawa talatin ko a rauni kaga aya talatin ko wata sura ce masu aya talatin a wata sura ba kaɗan ba ne a irin su bakar da sa'ad ali da su ali imran da su nisa'i wajen ya kai izi amma shi ne ake gani kamar kaɗan ne tun mazala sallallahu alaihi wasallam irin sallar shi yayi shi sai shi irin sallar sai sai a karanta izi hika da yawa tukana a yi rukuni a sai ne kai wata rana saboda yawan tsayuwa har kawai shi ta yi ruwa ta kumbura ta yi ruwa ita take cewa ba kawo huta ba idan an yaye ma da abin da ta yi ba aka da matsala sai ce kuma ba na dinga godiya ba kenan ita godiya a ibada ake ganin ta a ibada ake ganin ta ba a baki ba idan ka gode ma Allah akan limomin da ya maka sai ka ringa yi mishi biyayya ka ringa yawan nafilfili ka ringa ƙara yawan istighfari da yawan tasbihi ita ce godiya ga Allah na ya kasance ita godiyar ka kawai a ringa rere ana jin wakoki ana ihu ana wani alkacin ita ce godiya ka ko a samansa ta ce duka wannan mai godiya bace da Allah yake cewa wa inna ma salla subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna wa dhalika qabla wafatihi bi amin yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kenan sallah ta ta ta sahi qa'idan fi akhir hayati lamma sanna yayi ta a zaune lokacin da shekaru suka ja wadalika qabla wafatihi bi am wannan kuma ka hanyar rasul shekara guda kada yajlisu mutarabbi'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin zama irin da ake ce ma zama har dai kuma ake ce ne irin wannan zaman yake har dai irin yani yake har dai yawwa irin wannan zaman haka nan yake sallallahu alaihi wasallam irin wannan zaman ko wala shi ne ake ce na mala ya ci gaba da cewa as-salatu fil ni'ali wal amru biha sallah da takalmi da kuma umarni akan haka sallah da takalmi irin wanda muke samu na ta yawo na wakali yake ku hafiyan ahyanan wa muta'ilan ahyanan mazo sallahu alaihi wasallam iyayen sallah wani lokaci babu takalmi wani lokaci kuma da takalmi watanin da takalmi watanin babu takalmi wa abaha zalika li ummatihi kuma ya nuna ma al'umma shi cewa wannan daidai ne faqala sai ke cewa idza salla ahadukum falyalbas na alayhi aw liyakhla'ahuma bayna rijlaihi wala yu'bi bihima ghayrahu manzala ke cewa sallallahu alaihi wasallam idan salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi salla falyalbasna alai ya sanya takalmin shi aw liyakhla'ahuma ko ya hudda su baina jidai tsakanin kwabuwan shi kenan idan ka hudda takalmin ga kawka ta dama ga kawka ta hagu ne ka sanya shi a nan tsaki kwabuwanka saboda idan ka sanya su a dama tana yi washi sahunku ya ƙi daidaituwa da kai da ɗan uwanka na kusanka idan ka sanya a hagun haka nan ko kuma ka sanya a baya ka sa na bayan su yadda shi ya kasance biya yi ta yadda yake so ba amma ya ka sanya ta tsakanin ƙwaho ya ka sanya takalman tsakanin ƙwahuwanka guda biyu wala yi udi bihi ma gaira kuma kada dan kada ya cutar da wani shi wa akkada alaihim salat وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا منذ صلى الله عليه وسلم يتبتر بس da haka da takalmin sallar takalmin wani lokaci yake ce musu khaliful yahuda ku saba ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim saboda su ba sa yin sallah da takalmin su kuma ba sa yi da kuffin su abinda muke ce ma kuffi mu anan shine kamar sosai tunda a lokacin nan su kuffi wani abu ne da suke yin shi da hwata kaga muna yin takalmi da hwata so su ma hukun nasu kamar da hwata suke shi kuma yana da ɗan tsawo kaɗan in suka sa shi kamar irin na masu kwashi gada ko na wannan dai ne haka zagan shi yana ɗan tsawo kaɗan haka hukun su yake da hwata suke yin shi in suka sa shi ba ya sun sa takalmi ba haka suke yawon su da shi to wani lokacin sallah ta kama su in suka zo arwalla ba ya sun mudda shi bai su shawa a saman shi su su yi sallar a cikin shi kamar da muke sallar da su seti kuma shi ne a kambacin kamar takalmin su haka suke sallar da shi kuma hallo in takalmi ne shi ma hallo kuma ja'izi ne a yi sallar da takalmi ja'izi ne wasu sallar sallar ala yake cewa a saba ma yahudawa so da bisa yin sallar da takalmi kuma ba su yin ta da hufinsu yake cewa kanin rubama ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudda takalmin shi cikin sallah kuma istamarra fi salati da ya hudda kuma ya ci gabar sallar shi kamar yadda ya zo a hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yake cewa salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah zata yawmin wata rana falamma kana fi ba'di salatihi yace lokacin da ya kasance a cikin wata sallar shi khala'an alaihi fa wada'ahu ma an yasarihi sai hudda takalmin shi sai mida su hagun shi to falamma ra'an nas zalika khala'u ni'alahu lokacin da mutane suka ga haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya huda takalmin su mai suka huta falamma qada salatahu lokacin da ya kare sallah sai yake ce musu qala ma balukum alqaytum mi'anakum yake ce musu me yasa me ku me sanya kuka huta takalman qalu suke cewa ra'ayna alqaitana alayka fa alqaina mi'anana gani muka yi ka hudda takalminka mu ma sai muka hudda namu kaga sahabbai ke su da abin da saka annabi ya so suke so ma su yarji da saka ya hudda su ma kawai suka hudda fa qala sai ke cewa inna jibril atani jibril ne zo mini fa akhbarani sai ba da labari anna fiha qadran a cikin takalmina akwai wata najasa au qala adam ko akwai wani abu ne mara kyau wa fi ruwayatul khabar kenan akwai najasa ne fa alqaituhuma sai na hudda su fa iza jaa ahadukum ila almasjid yake ce mutu daga yau idan mutun ya zo masallaci dan ɗayan ku ya zo masallaci falyanzur fina alayhi to sai ya duba takalmin shi fa in ra'a fiha qadran idan ya ga akwai wani abu mara kyau a jiki au qala azal ko wani abu kenan na najasa wa fi ruwayatil ukhra khabatha duka dai najasa ne falyamsahuma sai ya goge wannan abu wal yusalli fihima kuma ya salla da su hadisi ne ingantacce ya zo a Abu Dawuda da Ibn Khuzaima wa al-Hakim shi ma ya inganta hadisin wa faqahu az-Zahabi wa Nawawi kenan sai Imam az-Zahabi da Sunawi duka sun tabbatar da hadisin kaga anan manzara sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ana iya yin sallah da takalmi idan kaga akwai wata najasa a jiki kawai sai ka goge sai ka yake sallar ka yake cewa wa kana idza nazahuma wada'ahuma an yasari ruwaya ta Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Khuzaimah suke cewa manzara sallallahu alaihi wasallam idan ya hudda takalmin shi to zai yana sanya su ne a hagun din shi a hagun din shi kenan shi idan ya hudda tunda shine liman sai sanya su a hagumin shi wa kana yaqulu kuma yana cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi sallah fala yada'na alayhi an yaminihi kada ya sanya takalman shi a damar shi wala an yasarihi kada ya sanya su a hagumin shi fatakunu an yamini gairihi idan ya sanya a hagumin shi yana iya kasancewa damar wani ne idan kawai takalmi ka sa shi a kotan hagun inka damar wani ne na kiran ba ya bari ba a gama kwahuwa sau ya tsaya fata yake illa allah ya kuna an yi sari a haidai ya kasance a hagun in nashi babu kowa shi ne ƙarshen sau sai sanya takalmin shi a hagun in nashi yake cewa walyada a huma bai da jilai kenan idan ya kasance a kowai sai sanya su tsakanin kwahuwan shi guda biyu kaga malamai suke ta hadisin sallah da takalmi ko da kuffi hadisi ne mutawatiri idan ka ce hadisi mutawatiri shine hadisin da daga an ce ma wannan hadisin mutawatiri to kamar kana zamna annabi abu saboda yawan sahabban da suka rawaito hadisi shi da aka ce hadisi mutawatiri kamar shi na kaca yufidu ilmul yaqin yufidu ilmul yaqin sahabbai da yawa ne suka rawaito shi yanzu misali hadisin da ya zo manzala ke cewa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dukkan wanda ya mana kariya da zindan tun da wuri yayi reservation ta gidan shi a gidan wuta ya nemi zaman shi tun da wuri kan wuta ne nun da ya ma manzo Allah ƙarya da tunba inda bai tuba ba to wannan dan wuta ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan hadisin sama da sahabi 70 suka rawaito hadisin wannan sama da sahabi 70 da ruwaya daban-daban daban-daban to yanzu kaga tana yiwa a ce sahabi 70 su kawo abin da ba haka ba yana da wahala in wannan ya mance wannan ya mance ba in wannan ya mance wani abu a ciki to wannan duka zai samu shi haka nan wannan sahabban suka watsa a gari ruwa daban-daban na musulunci so koyar da ɗalibansu sai da aka rinda samu a kowace ɗabaka ta ruwayar hadisi an samu sahabbai da yawa turb wani suka rawaito wannan hadisin daga manzala sallallahu alaihi wasallam shi ne kace hadisi mutawatir shi da aka ce hadisi mutawatir kawai ingantacce ne sahihi shi ba a samun da'ifi a ciki ba a samun hasan a ciki shi hadisi mutawatir dukan shi ingantacce ne to hadisin da ya zo akan magana akan sallah da takalmi ko sallah da khuffi hadisi ne mutawatir shi yasa kenan idan kai mutum yana sallah da society to yana aikata sunna to hadisin da ya magana akan sallah da society hallo shi ne ya magana akan sallar da takalmi sai dai yanzu misali irin wannan masallaci ba ka zo ba kawai ka shigo da takalmi ka ce zakai sallah kaga ai kai da kanka abin biya ba ka ba abin nan kai kai sallah haka to a lokacin da ka samu kanka wurin da babu shimfiɗa kuma wurin kana ɗan shakka akan shigo na makamacin haka ka san da cewa ja'izi ne menene hikima anan ka san da cewa halakka ne kai sallar da takalmi idan ka samu kanka inda bayya ruwa ka wurin takalminka ko inda idan ka wurin takalminka ko matsala misali inda kake glass ke da kwai glass tana sauka hudda takalmi tana kofa ta yi kwanjele a ji a cire ta kaga anan wannan hadisi ne ka dauko shi kai amfani da shi tabbas akwai wa'inda idan ka sa takalmi ko ko santetik ne akwai gari ruwan da in ka sa takalmi santetik wannan wanda ba na hata ba bai da kwari sosai bai rema ba sosai ba jinin ka gamiya ke zama ya galas idan ba hankali ba kawai ya cire ta to idan ka samu kanka irin wannan wurin kaga musulunci ya kama rahusa cikin yake sallaka da takalminka da ka duba takalmin ka gabi da komi a jiki kawai ke sallaka in ka samu kanka halin inda bayyayuwa ka samu nutsuwa da zaka yi sallah misali ana cikin yaki yau zaka samu dama ka samu wuri mai kyau ka gyara ka zo ka wada takalmi misali in sule ne ya dauka ko wani mutum haka misali soji iya cikin irin wannan hali da ranja sakawar shi ya za a yi a ce ya tsaya ya hudda ka duba hudda takalmin soji da mai da shi kaga musulunci ya ba da wanda mai kira suna dama cewa kai sallaka da takalmi ba matsala ba komai ja'izi ne daidai ne amma mutum sai duba kuma da irin wurin da zai salla wannan takalmi ya gani irin wuri kaga manzara sallallahu ya sallar takalmi ya sallar kuma babu takalmi kenan idan ka zo wuri kaga wuri gashi nan gwanin kyau gashi nan tana yi ka ka shubuha ko ka samu matsala ko na makamta ka la za iya ka ce ka shigo da takalmin ka yanzu misali ba a sanyi ba a komi ba matsalar komi takalmin ka kana iya hujja shi ka shigo masallaci ne matsala ka hujja ka shigo masallaci kaga ba ka samu matsala da mutane ba idan ka shigo da takalmin idan ka hujja sai dai in misali sallah ce a waje cikin ƙasa sai ka kafa sallaka anan kai sallaka da takalmi wannan ba mai ce ma wani saboda ja'izi ne daidai ne kai sallah sai dai yana da kyau ka ringa dubawa ga gani wannan takalmin naka yana da wani abu ko da inda najasa sai ka gurza a ƙasa ka hudda najasa wannan inda najasa a ƙasa misali ka tako wani abu ba ka yarda da shi ba sai ka gurza a ƙasa inda wannan abu zai fita sai kai sallaka amma dai mu san cewa daidai ne ja'izi ne kai sallar takalmi idan kuma ka zo a ruwalla idan society ne a kawakatun da anan babu kufi kenan sai ka shafa a saman societinka kai sannan kuma ba ƙasa ba haka ba ake kama miki society a yi ta shawa nan a shawa nan kamar kana goge kawa kawai idan da ruwa a hannunka kawai haka da ka shawa saman shi kenan yawon ta sun guda ma ya yi shi kenan a ruwalla ta cika shi ne abin bina bi ɗalibi ke cewa laukana dinu bin ra'ayi inda a ce addini ra'ayi ne lakana asfalul khuffi yace aula bil masahimin alaw inda a ce addini ra'ayi ne ai da kasan khuffi ya kamata a shawa tunda shi ne ke dawa kasa da sai a shahi inda ya taban wannan yace inda ra'ayi ne ce to dake ba ra'ayi bane addini abinda aka ce ma kai shine kawai zaka yi yace to manzo sallallahu alaihi wasallam shi sama yace a shafa kuma sama yake shafa kuma hadisi ne mutawatiri hadisi ne tabbatacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam kenan a takaice ne duba ga wannan abu da ya gabata kenan shi sallar takalmi jaizi ne halaka ne daidai ne sai dai idan mutum zai sallar takalmi sai ya duba a halin da ya kamata a ce ya sallar takalmin wannan wani irin hali ta ajiye kawo shubha ko kawo matsala yanzu misali kun ta yi wa'azi wani gari mutanen musamman ba addini sosai ka zo kabarta musu da takalmi ta su ina wani irin addini ne tana da takalmi to kaga wannan kaga zarka musu shubuha akan sallan ma da kake an yawan da shi addinin musulunci ne baki ka zo ka ringa musalar takalmi amma in a hankali kwanci a hankali hankali aka yi karatu aka fahimci ina aka sa gaba shi kenan duk wannan hadisan da kuke gani akwai su hannun dukkan wani malami duk wanda aka cewa malami ne yana da su a hannun shi iya da akwai su a cikin bukhari akwai su cikin muslim akwai su cikin abu dawud da tirmidhi da sa'i duka akwai maganar sallar takalmi duka akwai in dai an buɗe an karanta za a ma bayanin cewa haka ba wasu bane ba suka kashi sabu a dama akwai shi sai ne dai kawai ba a yi kuma ya kasance malamai suke cewa to irin wannan hadisin tun an riga an saba kullum sallah ba ta kan ake wata rana ka yi kokari ka ɗabbaka wannan sallah ka samu ladanta ka yi kokari ka ɗabbaka ta ka samu ladanta ka samu kanka cewa yana yiwa kai sallar takalmi ba shubuha ba kuni sai kai sallar ka da takalminka da niyyar cewa kayi ne don ka samu ladan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam su malike cewa as-salatu ala al-minbar salla a saman minbari yake cewa wa salla sallallahu alaihi wasallam marratan ala al-minbar manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi salla a saman minbari wa fi riwayatin annahu bu thalath darajat minbari ne mai hawa uku mai mataki ta takara kenan guda uku qama alai yayi tsaye a saman minbari fakabbara ya kabbara wa kabbaran nasu wara'ahu wa ala al-minbar mutane kuma suka yi kabbara a bayan shi shi kuma yana saman minbari kun maraka wa huwa alaihi kuma ya ruku'i yana saman shi kun marafa sai ya taso fa nazala alqahqari hatta sajada fi asli minbar sai ya dan jawo baya kadan inda zai sabko daga saman minbarin sai ya sujada da kasan shi kenan yake cewa sun ma'ada sannan kuma ya koma fasana fi ha kama sana fi raka ta ula ya sake yin haka nan kamar yadda ya yi a raka a ta harko hatta fariga min akhir salati haske da ya kammala ƙarshen sallar shi sun ma'akbala ala nasi sai jiyo ga mutane faƙala sai ku ce musu ya ayyukan nasu ya ku mutane inni sana'tu hada li ta'tamu bihi na yi tsalla ne a saman mambari ku ganta da kyau domin ku kwaikwaye domin ku yi irinta wali ta'alamu salati wali ta'allamu salati kuma don ku sanya nake yin tsalla kaga manzara sallallahu alaihi wasallam haka koyi tsalla yayi ta a saman mambari inda ake khutba kaga dai saman mambari kowa na ganin ka hannu ba iya ganin ka to haka yi tsalla a aikace ya ce musu to haka yadda na yi na yi ne ba don wani abu wajen kwaikwaye ne hallo kuma kusan yadda nake yin sallah a wata ruwa ke cewa sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda ko gani ni ina yin sallah kamar yadda kuma yake cewa a hajji yake cewa ku zo an nima na suka ku ku ringa kwaikwayon yadda ake yin aikin hajji daga wujena duk abin da ko gana yi haka na za ku aikata to kuma wannan shi ne fasara ta wajen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira laqad kana lakum haqiqa ya kasance fi rasulillahi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance a gare ku uswatun hasana abun koyi mai kyau liman kana amma gaba liman kana ga wanda yarzullah yake so ya gama da duniya lahiya wanda yake neman yake suna kusanci zuwa ga ubangijin shi wal yawmil akhir kuma yanda yake san ranar lahira kenan wanda yake san ranar lahira shine wanda yake san gidan aljanna a ranar lahira kenan duk mai san tsira duk mai san su shirya da ubangiji to dole ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam wa zakara Allah kafira kuma ya ambaci Allah ambato da yawa shi ambatan Allah sallah tana da cikin ambatan Allah sallah tana da cikin ambatan Allah hallo karatun qur'ani yana da cikin ambatan Allah azkar yana da cikin ambatan Allah yawan tasbih yawan istighfari yana da cikin ambatan Allah wannan sune abubuwan da ake so mummuni ya kasance yana yi ita sallah manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne lokaci idan yana son nutsuwa misali wasu abubuwa sun cakule an yi wasu matsaloli an yi kaza an yi kaza sai a tashi a yi sallah saboda a samu nutsuwa a komo daidai yanzu ba ce ake baka sha kafe don ya bayi lisans ko ya kace ka dan samu ka abin nan ko ka sha firemi ko wani abu to manzo sallallahu alaihi wasallam ce a yi sallah a tashi a yi sallah shi yasa magabata suke cewa idan wani abin ka ya bace ko kai wata mantuwa to ka kabarta sallah takan yi cikin sallah Allah tana ma inda kamance inda ka bar wannan abin ko abin da kamance ka tana shi tana yi wa a cikin sallah ka samu wannan abin ka tana shi haka magabata suke yi wani lokaci idan abu ya zikice musu suka mance abubuwa to ya su tashi suka bata sallah ko aka musu ta tambaya ba dama a koma da tattawai a yi wasu abubuwa amma sun san cewa akwai amsa to ya su tashi suka bata sallah domin Allah ya tunatar da su wannan abu wannan ba bai daga cikin a ce tunani a sallah tunda shi tunani a sallah ai kala biyu tunani wanda yake sawa sallah ka ta samu raguwa sosai a cikin goma ya kasance muwani ma ya kasa hutuwa ita ce sallar da kawai in aka kabarta ya an yi sallama zakka tana sallah ta ake ka ta yi ta duniya daban kana ta sha'aninka kana ta kulla kana warwarewa ana ta abubuwa har ka ce ka za ka hagu ne rinka gani kamar ya daga bakin shi matar manke ya ta yi da yawa to irin wannan tunanin kwarai an bar sallar da yawa to irin wannan tunanin gaskiya muwani in tabadiya ba ne amma sallar da ya kasance tunanin da ake yi shine tunanin allah shine tunanin ayoyin da ake karantawa misali ana zancen lahira ya kasance wannan su ne tunanin da suka ringa zoma na tana ranar lahira tana su tsoron Allah to wannan irin tunanin da ake so ne wani hari ka gani wani abin ya sanya shi kuka ko na makamacin haka to irin wannan tunanin da ake so ne kuma tunani ne wanda zai kara ma sallai a ran shi da kara samun karbuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala amma ya kasance tunani ne ake na ba gida ba sa ba wanda kware ma an fita daga layi to wannan kware sallah tana rasa abubuwanta sosai wanda suka shahida na yana gani ne a takaice mun yi magana akan abubuwa kamar haka mun yi magana akan sallah ta ta mara lafiya a zaune kenan idan yana iya yi a tsaye to yi kokari ya yi a tsaye saboda sallar wanda ya a tsaye da wanda ya a zaune ba ɗaya bace ba wanda ya a zaune na da rabin ladan wanda ya a tsaye kenan idan mutum yana iya yi a tsaye ya tashi a tsaye amma kuma ja'izi ne ya yi ta a zaune idan ko bai iyawa a zaune ya yi ta a kishin gidi halin muke magana a kan sallah a cikin bato idan kana iya yin sallah a tsaye a cikin bato manzara sarsar da ke cewa idan kana iya a tsaye ka yi a tsaye idan kuma kana tsoron batan ne wannan da ku to a lokacin nan ja'izi ne ka yi a halin da ka samu kanka kuma ja'izi ne mutum ya rike wani abin dogara idan bai bai da lafiya ko tsuha ya yi tsuha yana da lasan da shi rike sallah da ita ja'izi ne kamar yadda ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya girmama sosai yana rikewa hallo muka yi magana akan sallah a zaune da sallah a tsaye ga yin nafila daidai ne idan kana yin sallar nafila ka yi ta a zaune kana iya yi kuma kana iya a tsaye kana iya farawa a tsaye kuma ka zamna in kana iya farawa a zaune daga baya ka tashi kai tsaye ka ci gaba duka wannan kenan ja'izi ne amma a sallah ta nafila sallah ta farilla kana iya a tsaye baka da dama ka yi ta a zaune sallar nafila ita an baka dama ko a sama abin hawa kake kai sai mas'ala ta gaba ita ce sallar takalmi ita ma mun yi magana akan cewa ja'izi ne hadisi hadisai ne da yawa suka zo suka tabbatar da haka yin sallar takalmi ja'izi ne ba mu ce ba wajibi amma ja'izi ne halaka ne idan ka samu kanka a halin da kana iya yin sallar takalminka ko kuma dole ne ma kai sallar takalminka ya kai sallar takalminka ka samu kanka inda ke da koi glass da yawa in ka wuce takalmi tana ka samu matsala kai sallar takalminka soji ne kai kana dama kai sallar takalminka ja'izi ne kai mara kake zaman gida takalminka bai da matsala bai da komi ba a saman shamuda ta cikin masallaci ba kenan kana yin sallar ka da takalmi shi ma ja'izi ne kenan ya matsala ta ƙarfi take kuma sallah a san mumbari wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma sahabban shi dan ya koya musu yadda ake yi ka samu wasu wanda ba su iya sallah ba ka zo ka tunatar da su akan cewa ga yana sallah take to daidai ne ka hau saman mumbari inda kowa zai ganka ka aikata ta aikace domin su gani su kwaikwaya saboda ka kasance kamar hanya ce ta koyarwa sannan masu salatu salam ya yi a saman mambari kuma da ya kare ta ce musu na yi haka ne domin ku kwaikwaye ni kuma ku sanya nake yin sallah ina gani abinda muka wada daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh